بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها مسلمين ci gaba da karatun da muke a wannan majalisi na tafsiri yau muna goma ga watan Ramadan hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na da 1446 wanda ya daidai da goma ga watan uku miladiya na da 2025 a jiya mun tsaya akan aya idan bin manta ba ta 51 fada Allah madaukaki da yace wa ja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nar wa yawm al-qiyamati la yunsarun haka ne ko malam ko mun kara wa atba'nahum fi hadhihi ad-dunya la'na wa yawm al-qiyamah hum min al-maqbuhin 42 kenan Uh, Allah madaukaki na bayani a cikin wannan aya mun sanya su jagorori ne wanda suke kiraye zuwa ga wuta kuma ranar kiyama za su kasance daga cikin halakakku babbu. kuma muka bibiye su a wannan rayuwa ta duniya da tsiratar da su kaudar da su daga duk abin da ya zamanto ni'ima ce ta lahira sannan kuma ranar kiyama Allah madaukaki zai sanya su daga cikin halakakku za mu tashi kina kan fada Allah madaukaki da ya ce wala kad ataina musa alkitaba min ba'di ma ahlakna alquruna alula nam
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت كنت بجانب الغرب إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكنا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم الأمر وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين
الله مدوككي ناجا ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى تبت منبا موسى عليه السلام الكتاب littahi min ba'di ma min ba'di ma ahlakna al-qurun al-ula bayan mun halakar da al'ummomi na farko wanda suke gabanin shi yani qaum nuh wa ad wa samud wa ghayruhum ana nihim mutanen nuh alayhi salam da adawa da samudawa da wanansu kanu qabla musa wannan al'ummomi sun kasance gabanin musa alayhi salam basaira lin-nas ay liyubsiru bidhalika alkitab wa yahtadu bihi saboda su lura da wannan littafi su yi izina da shi kuma su shiryu da shi wa hudan min ad-dalalati liman amila bi sannan kuma shiriwa ne daga bata ga wanda ya aiki da shi nan wanda ya aiki da shi ba zai bace ba wa rahmatan liman amana bi kuma rahma ce ga wanda ya imani da shi la'allahum yatadhakkarun ba don komi ba saboda su yi tintini bi ma fihi min al-mawa'iz wal basair na abin da ke cikin wannan alqur'an littahi na wa'azozi da kuma abeban lura da izna Allah madaukake ce wa ma kunta ya Muhammad ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam baka kasance ba bi janibil gharbi yani bi janibil jabal al gharbi baka kasance ba kana gehe da wannan dutse wanda yake bangaren yamma qalahu qatada wa suddi imamu qatada da suddi suka wada wannan magana wa qala al kalbi imamu al kalbi yace bi janibil wadi al gharbi baka kasance ba a bangaren kwari bangaren yamma قال ابن العب... قال ابن عباس رضي الله عنهما يريد حيث ناجى موسى ربه عبد الله بن عباس وان يرضى الله تكار تبتا gare su yace wurin da Allah madaukaki yayi munajat da Musa alayhi salam ya gana da Musa iz qadayna ila Musa al-amra lokacin da muka ba Musa alqawli ay ahidna ilayhi wa ahkamna al-amra ma'ahu bir risalati ila fir'auna wa qaumi shine muka yi mishi alkawali kuma muka kwarar mishi da al'amari tare da manzancin da muka bashi aiken da muka yi gare muka aika shi zuwa fir'auna da mutanen shi wama kunta min ash-shahidin al-hadirina zalika zaka al-maqam baka kasance ba ka halarci wannan matsayi fatadhkuruhu min zati nafsika wanda hadda zaka tuna shi a cikin ranka baka kasance kana wurin ba walakin na an sha'ana ƙurunan sai dai halakna umaman ba da Musa sai dai mun halicci wasu al'ummomi bayan Musa alaihi salam an sha'ana bi ma'ana halakna kenan mun halicci wasu al'ummomi bayan Musa fata tsawala alaihim al'umuru sai zamanto rayuwa ta musu tsawo sun Allah ya tsawatar da rayuwarsu falata alaihim al-muhla jinkiri Allah maɗaukaki ya jinkirtar da su tsawon lokaci fa nasu ahadallahi wa taraku amrahu sai suka bar wannan alƙawali suka mance wannan alƙawali na Allah suka bar shi wa zalika anna Allah ta'ala qad ahida ila Musa wa qaumihi ruhudan fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal iman bi wannan kuma Allah maɗaukaki ya yayi yayi alƙawali ya zuwa ga Musa alaihi salam da mutanen shi alƙalulluka wanda suke da alaƙa da Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da yin imani da shi, falamma tsala alaihim al'umuru lokacin da shekaru suka yi tsawo zamani ya ja tare da su wa khalafatul ƙorunu ba da alƙorunu, wasu alƙarnoni suka huce wasu ƙarnoni na su tilkal uhud sai suka mance wannan alƙalulluka wa taraku alwafa biha suka bar cika rishin suka bar cika alƙawalin wannan wama kunta sawiyan muqiman baka kasance manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba kana zamna tare da su fi ahad madyan a mutanen madyana baka kasance tare da su ba kama qami Musa wa Shu'aib fihim kamar yanda Musa da Shu'aib suka kasance cikin mutanen madyana tatlu alaihim ayatina wanda kana karanta musu littattafan ayoyinmu تذكرهم بالوعد, بالوعد والوعيد wanda kake tunatar da su da alwa'd alqawli na aljanna ko na ni'ima walwa'id alqawli na azaba qala muqatil imam muqatil yace yaqulu lam tashhad ahli madyana fataqra ala ala ahli makkah khabrahu baka halarci ba mutanen madyana ka balle ma ka karantawa mutanen makka labarinsu walakinna kunna mursilin sai dai mun kasance masu aiko manzanni ne ai arsalnaka mun aiko ka ne rasulan a matsayin manzo wa anzalna alayka kitaban fihi hadhihi al-akhbar kuma muka sabkas ma wannan littahi wanda a cikin shi ke da wannan labarurka fa tatlu alaihim tatluha alaihim kuma kana karanta musu wannan labarurka walaula zalika lama alimtaha in ba haka ba to kai ma da baka san su ba walam tukhbirhum biha kuma da baka bada labari da wannan labarurruka ko kissosi da muke ba wama kunta bi janibi tur
وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك نعم ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير نعم ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين نعم فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل نعم قالوا سحران تظاهران وتظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون Allah madaukaki ya ce wa ma kunta bi janibit tur manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baka kasance ba a gehe ko gaba wannan dutse allazi kallama Allahu alaihi Musa wanda akan shi Allah madaukake wa Musa magana in iz nadaina lokacin da muka kira qila iz nadaina Musa lokacin da muka kira Musa muka ce mishi khudhul kitaba bi qu- bi quwwa karki wannan littafi da karhi qala wahab qala Musa wahab bin munabbih yace qala Musa Musa yace alayhi salam ya rabbi arani Muhammad ya Allah ya Allah ya ubangiji na ka gwada min Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala innaka lan tasila ila zalik baka kai ka ga Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba mun baka yi zamani da shi ba wa in shi'ta nadaitu ummatahu wa asma'tuka sautahu in ka so zan kirawo ma zan kira al'ummar shi in ji ma da muryarsu qala bala rabbi ya rabbi yace haka nan ne ya ubangiji na qala allah ta'ala sai allah madaukaki yace ya muhammad ya ummata muhammad fa ajabuhum min aslabi abaihim allah ya kirayi al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka karba mushi alhali suna cikin tsatsan mahaifansu آه، مالا يتي ذكر القرطبي وتقدم عن- آه، في موضوع سابق أن هذا من أخبار الم- ملقاة أو ملقاة عن أهل كتاب مما أدخل مما أدخله وهب وغيره في مرو- مروياته مالا يتنبيه أكن شاي وانا نادق تشين أبي بندا آه، ابن وهب آه، وهب بن منبه يا شقد شيء أتكين a tafsiri a cikin ruwayoyi na tafsiri kina abu ne wanda aka samo shi daga ahlul kitab wa qala abu zur'a bin amr bin jarir abu zur'a da amr dan jarir qala wa nada ya muhammad ya ummata muhammad Allah ya kira ya al'umma muhammad sallallahu alaihi wasallam qad ajabtukum qabla an tad'uni tabbat na karba muku gabanin ma ku roke ni wa ataitukum qabla an tas'aluni na ba ku gabanin can na ba ku gabanin ku ku- ku ku roke ni da biyan bukata wa ataitukum qabla an tas'aluni nan kuma na ba ku gabanin ma ku tambaye ni قال وروي عن ابن عباس ارويته daga Abdullahi dan Abbas wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare su wa rafa'atu ba'dukum ba'dakum kuma na ɗa- na daukaka shashan qala Allah ya ummata Muhammad Allah ya ce ya ku al'umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam فأجابوه من أصلاب من أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم suka karbawa Allah suna cikin tsatsan mahaifansu da mahaifan uwayensu mata labbaik Allahumma labbaik karbawarka ya Allah karbawarka innal hamda wan ni'mata lak wal mulk dukkan godiya da ni'ima da mulki duka naka ne la sharika lak baka da abokin tarayya qala allah ta'ala allah madaukaki yace ya ummata muhammad ya al'umma muhammad sallallahu alaihi wasallam inna rahmati sabaqat ghadabi rahmata ta riga yi fushi na wa afwi sabaqa iqabi kuma rangwame na afwi rangwame na wa afwi sabaqa iqabi rangwame na ya rigayi ukubata qad ataituka min qabl qad ataitukum min qabl an tasaluni na ba ku gabanin ku tambaye ni waqad ajabtukum min qabli an tad'uni kuma na karba muku gabanin ma ku roke ni waqad ghafartu lakum min qabli an ta'sawni na gafarta muku gabanin ku ku yi zunubi ku sabe ni man ja'ani yawmal qiyamati bi shahadati Allah ilaha illa Allah dukkan wanda ya zo min a ranar kiyama da tabbatawa lalle babu abin yawa bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasul abdi wa rasuli kuma muhammad da abdullahi bawa na ne manzo na ne dakhala aljannata to ya shiga aljanna wa in kanat dhunubuhu akthar min zabd albahr ko da dai zunuban shi sun yi yawan kunhon kogi ya zaman to sun yi yawa game da kunhon kogi wannan mana daga cikin labarun da Imam Suyuti ya fitar ya dangana shi da Ibn Ibn Mardawai daga Abdullahi dan Abbas qauluhu ta'ala fada Allah madaukaki da yace walakin rahmatan min rabbik sai dai rahma ce ga ga ubangijinka daga ubangijinka ai walakin rahimnaka rahmatan bi irsalika alwahya ilayka bi irsalika walwahya ilayka واطلاعك على الاخبار الغائبه عنك Allah madaukake ce sai dai rahma ce da rahmat da muka ma game da aiko ka a matsayin manzo da wahayin da muka yi zuwa gare ka da tsinkayar da labaran da sun faku a game da kai baka san su ba yanzu ne muka baka labarin su ba dan komi ba litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablik domin ka galgadar da mutanen da gabaninka babu wani annabi mai galgadi wanda zai zo ya musu galgadi babu wani annabi gabaninka Allah bai aikowa ba larabawa musamman ma quraishawa wani annabi wanda zai musu galgadi yani ahla makka ana nihin mutanen makka la'allahum yatazakkarun ba dan komai ba saboda su yi tintini walaula an tusibahum musiba in ba dan wata musiba ba kar ta same su da rahaman mu da jinkan mu da rangwaman mu uqubatan wa niqma bima qaddamat aydihim da abinda hannuwansu suka gabatar an ce hannuwa amma ana nihin dukkan abin da ya shahi shirka musamman ma aiki na shirka ko fada ta shirka min al-kufri wal ma'siya na kafirci da sabo fa yaqulu za su ce dan kar su ce rabbana ya ubangijin ma laula halladanni ma arsalta ilaina rasula me yasa baka aiko mana wani manzo ba fanattabi'a ayatika mu bi ayoyinka hujjojinka wa nakuna minal mu'minin kuma da haka nan zamu kasance mu'minai to Allah madaukaki sai ce in ba dan wannan hujja ba to da mun azabtar da su wa jawabu laula ba da amsa akan wannan harafi na laula harful imtina'il wujud mahzufun an shahish ai la ajalnahum bil uquba in ba dan wannan ba to da mun musu gaugawa da uquba yani laula annahum yahtajuna bi tarki irsalihim ilaihim in ba dan suna kawo hujja ba da barin aiko musu wani manzo ilaihim la ajalnahum bil uqubati bi kufrihim to da mun gaugauta musu uquba da kafircin da suka yi wa qila ma'anahu wasu malamai suka ce ma'anar shi lamma ba'athnaka ilaihim rasulan walakin ba sunaka ilaihim li'alla yakuna linnas in ba dan haka ba da mun aiko ka manzo ba amma mun aiko ka manzo li'alla yakuna linnas ala Allah hujjatun ba'da rusul saboda kai ya kasancewa mutane suna da Allah akan hujja Allah ya yankewa dukkan mutane hujja akan bautar shi da abin da ya zama to haƙƙin shi ne da haƙƙin bayan shi abiban halitta shi lokacin da ya aiko manzanni suka kira al'umma ya zuwa bauta Allah shi kadai kuma da dukkan abin da ya shahi shari'a shi ne. Falamma ja'ahumul haqqu min indina, Allah ya ce lokacin da gaskiya ta zo daga gare mu ya'ani Muhammad sallallahu Alaihi wasallama, lokacin da mazala sallallahu Alaihi wasallama ya zo musu, falu yani ku fara makka, mutanen makka sai suka ce, laula halla utiya Muhammad mislama utiya Musa. ina ma a ce an ba Muhammad kwatamce abin da aka ba annabi Musa alayhi salam na mu'jizozi min al-ayati kal yadil bayda wal asa misali kamar mun gani idan ya sa hannun shi cikin wuyar riga sai ya huto hannun shi tana da haske wal asa da sandar da idan ya shewa ta sai ta zama kamar mucijiya wa qila misla ma utiya Musa ko kwatamcin abin da aka ba Musa alayhi salam kitaban jumlatan wahida ina ma an baka littafi Qur'ani ba a aiko wannan sura ba ko wannan aya wannan sura ta zo a a baka din littafi kamar yadda aka ba Musa at-Taura gaba daya qala Allah ta'ala sai Allah madaukaki yace musu awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl ashe yanzu ba su kafircewa ba da abin da aka ba Musa gabanin haka, ai, fa kafara, faƙad kafaru bi ayati Musa, ai, sun kafirce da ayoyi na Musa, kama kafaru bi ayati Muhammad, sallallahu Alaihi wasallam, kama yadda suka kafirce da ayoyin Muhammad, sallallahu Alaihi wasallam, ƙalu sihira ne ta zahara, suka ce, ai, wa'annan, ƙara ahlu kofa sihira ne, mutanen kofa suka karanta sihira ne, ai, at-taurata wal injil, at-taura da injila. suka ce ai wannan sihiri guda biyu ne tazaharu wanda suka yi taimakekeniya a kan juna wanda a taura ta taimakawa zabura wannan ya taimaka alkur'ani ya taimakawa a taura haka suka yi taimakekeniyar juna yani kullu sihirin yuqawwi al-akhara kowanne sihiri iya karfafa kowanne da ɗaya na biyu nusibat tazahur ila as-sihrayn ala al-ittisa sai aka dangana wannan taimakekeniya a kan wannan sihiri guda biyu a bisa in an yalwata abin. Falal kalabi, kalbi, imamu kalbi ya ce, kanat makanatuhum tilka hina ba'athu ila ru'usul yahud bil madina wannan magana ta su ta kasance ne lokacin da suka aika mutanen su zuwa shugabannin yahudawa a madina fasaluhum an muhammad suka tambaye su game da Muhammad sallallahu alaihi wasallam me suka gani a cikin littattafan su fa akhbaruhum anna na'atahu fi kutubihim at-taura suka ce ai mu kamar shi tana cikin littattafan mu at-taura kamannin shi muna da kamannin shi sallallahu alaihi wasallam fa kharaju fa akhbaruhum sai suka koma sai suka ba su labari bi qaulil yahud da abin da malaman yahudawa suka ce fa qalu sihrani tazahara ai su ba wannan ai ‘yan sihiri ne wanda suka taimaka wa junan su ba Yahudawa sun zama sihiri, sun zama ‘yan sihiri, wa kara al'akaru na sahira ne, amma sauran malamai suka karanta da sahira ne, ya'ani Muhammadun wa Musa, suka ce, in an ce sahira ne ana nihin ‘yan sihiri guda biyu Muhammad wa Musa alaihissalam, yanzu billah. لأن المعنى التظاهر بالناس وأفعالهم ashbahu min bihi bil kitab bil kutubi suka ce ai an kamantar da wannan ma'ana at-tazahur kinnan ta taimakawa da mutane wa af'alihim da ayyukansu ashbahu sun yi kama minhu da shi bil kutub da littattafai wa qalu inna bi kullin kafirun sai suka ce to mu gaba ɗayan su ba mun kafirci ba wanda muka yi imani da shi qul Allah madaukake yace musu qul lahum ya muhammad da ce musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam fatu bi kitabin min indillah huwa ahada minhuma قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أحدا هو أحدا منهما أتبعه إن كنتم صادقين نعم فإن لم يستجيبوا لك فاعلم فألم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله نعم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون Allah madaukake ya ce kullahum ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kace Musa manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin ka tsara tabbata gare su a gare ka fa to bi kitabin min indillah to kace musu su zo da wani littafi daga Allah huwa ahada minhuma wanda ya shiryuwa da at-taura da al-qur'ani ba sun ce ba ɗan sihiri ne ko sihiri ne guda biyu da at-taura da qur'ani kuma suka ce da Musa alaihi salam da Muhammad sallallahu alaihi wasallama su ma ɗan sihiri ne guda biyu tun da haka nan ne ku zo da wani littafi wanda ya kumshe shiriwa hiye da wa'anda abin da wa'annan littattafai suka zo da su attabi'uhu in kuntum sadiqin zan bi shi in kun kasance masu gaskiya ne abin da ya zama to mustahili ne tunda mutum baya zuwa da littafi sai da wahayi fa in lam yastajibu lak idan ba su karba ma ba lam ya'tu bima talabta ba su zo da abin da ka nema su zo da shi ba fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum to kasancewa ba abin da suke bi sai san kansu sai san ransu kawai amma ba zancen hujja ba ba zan suna da wani abin da yi alqur'ani ko at-taura ba wa man adallu mimman ittaba'a min Allah wane ne wanda yi bata da zalunci kamar wanda ya bi san ran shi ba tare da wani dalili ba shiriwa daga Allah madaukaki inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin lalle Allah madaukaki bayya shiryar da mutanen da suka kasance azzalimai wanda suka zalunci kawunan su da shirka da sabo walaqad wassalna lahumul qawla Allah madaukaki yace tabbat mun sadar musu da mafada magana Abdullahi dan Abbas wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare su yace bayyana mun musu bayani Imam al-Farra yace anzalna ayatil qur'ani yatba'u ba'daha ba'dan mun sabkar da ayoyin al-qur'ani wanda shashin suna bin shashi qala qatada Imam qatada yace wassala lahumul qawla fi hadha al-qur'an Allah ya tsadar musu da magana a cikin wannan al-qur'ani yani kaifa suni'a biman madha aka ba su labarin yadda Allah maɗaukaki ya aikata da al'ummomin da suka huce. Kala mukatil imam mukatil ya ce bayya li kufri makka li kufari makka bi mafil ƙur'ani min akhbaril umamil khaliyati kaifa uzribu bi takzibihim ya ce ai mun wa kafiran makka bayani na abin da ya zo a cikin alƙur'ani na labaran al'ummomin da suka shuɗe yanda muka azabtar da su lokacin da suka karyatar da abin da muka aiko su qala ibn zaid ibn zaid yace wasalna lahum khabara khabara dunya bi khabar al akhirah min sa'adan musu da labarin duniya da labarin lahira hatta ka'annahum ayanu al akhirata fi dunya kai ka ce sun ga lahira karar a nan duniya Allah ya yi bayanin yadda lahira take ya kamantar da lahira da abin da ke ciki na azaba da ni'ima da halulluka da za a shiga Allah ya yi bayani sai mutum ya ga kamar gashi gashi a hilin lahira ba don komi ba la'allahum ya tazakkaru saboda sittina sittina allazina atainahumul kitaba min qabli
الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين نعم أولئك أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ينفقون نعم ويجرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون حسبك الله مدوكك يتي الذين آتيناهم الكتاب من قبل وأن دمك باسو للتاهي قبان شعي محمد صلى الله عليه وسلم وقيل من قبل القرآن wasu malamai suka ce gabanin alkur'ani hum bihi yu'minun su suna imani ne da shi nazalat fi mu'mini ahli kitab malamai suka ce wannan aya ta sabka a mu'minan yahudawa da kiristoci abdullahi bin salam wa ashabu abdullahi dan salam da abukan shi wa qala muqatil bal hum ahlul injil alladhina qadimu min al-habashati wa amanu bin nabi sallallahu alaihi wasallam suka ce a'a su ne mutanen kiristoci na habasha wanda suka taho tare da muminai bayan sun yi hijira kuma suka yi imani suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala sa'id ibn jubair sa'id dan jubair yace hum 40 rajulan mutum 40 ne qadimu ma ja'far bin min al-habasha sun taho tare da ja'far daga habasha ala nabi sallallahu alaihi wasallam sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فلما رأوا ما بالمسلمين من من الحصافة من الخصاصة قالوا يا نبي يا نبي الله إن لنا أموالا فإن أذنت لنا انصرفنا وجئنا بأموالنا فواصينا المسلمين بها سكتي لوكتين da suka zo suka ga halin da musulmi suke ciki na kunci domin da yawa daga cikin sahabbai sun baro makka sun baro dukiyoyinsu duk da cewa mutanen madina sun taimaka musu da dukiyoyinsu da dukkan abin da za a taimaka to amma duk da haka akwai al'amari na yunwa qalu ya nabi allah sai wannan mutane suka ce ya annabin allah inna lana amwalan muna da dukiyoyi fa in azanta lana sarafna waje'na bi amwalina in ka ba mu izini za mu koma habasha mu zo da wannan dukiyoyinmu fa wasainal muslimin mu taimakawa musulmi mu dadada musu rai biha da wannan dukiya fa adina lahum mazala sallallahu alaihi wasallam ya musu izini fan sarafu fa atu bi amwalihim suka tayi suka zo da bi amwalihim suka tayi suka zo da dukiyoyinsu fa wasu bihal muslimin suka taimakawa musulmi da wannan dukiya fa nazala fihim sai wannan aya ta sabka a cikin su alladhina atainahumul kitaba har zuwa fada Allah madaukaki mai wa mimma razaqnahum yunfiqun haka ran da abinda muka arzuta su suke ciye su an samu wannan asar daga Abdullahi dan Abbas wanda da Allah ta kara tabbata a gare su kala nazalat fi 80 min ahli kitab wannan aya ta sabka mutum 80 daga cikin ma'abuta littahi 40 min najran mutane 40 daga kabila daga garin najran ne wasnani wa 30 min al-habasha su kuma 33 daga Habasha wa 8 min min sham takwas daga mutanen Sham ne kuma wasafahumullahu sannan Allah madaukaki ya kamantar da su faqala wa idza tutla alaihim idan an karanta musu ai alquran qalu amanna bi mun ka mun yi imani da shi innahu alhaqqu min rabbina lalle gaskiya ne daga ubangijinmu wa zalika أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل wannan kuma dalilan ambatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama rubutacce ne a wurin su a cikin at-taura da injila inna kunna min qablihi muslimin lalle mu mun kasance gabanin ma alqur'ani muslimi ne ai min qabli alqur'ani muslimina mukhlisina lillahi bitawhid muna kadaitar da Allah madaukaki da tauhidi mu'minina bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam muna imani da Muhammad wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata a gare shi annahu nabiyyun haq lalle annabi ne na gaskiya ulaika wa annan yu'tauna ajrahum marratayn za a ba su ladan su linki guda biyu li imanihim bil kitab al awwal wa bil kitab al akhar da imanin da suka yi da littafin su na farko kuma da wannan littafi na karshe bima sabaru ala dinihim na abin da suka yi hakuri a bisa addinin su qala mujahid نزلت في قوم من أهل الكتاب أسلموا فأوذوا wannan aya ta sabka a mutanen wasu mutane daga mutane ma'abuta littahi aslamu suka musulunta fa'udhu kuma aka azabtar da su qala al-mu'allif rahimahullah akhbarana abu al-hasan muhammad ibn muhammad as-sarkhasi akhbarana abu ali zahir bin ahmad akhbarana abu abdullah muhammad bin hafs al-juni akhbarana ahmad bin sa'id ad-darimi akhbarana uthman أخبرنا شعبة عن صالح عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى العشعري دقى أبو موسى العشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جلل مزا الله وانتصر هذا أمتش الله أسكار تبتا أغريشتي ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين mutane guda uku za a ba su ladan su linki guda biyu rajulun kanat lahu jariya mutumin da yake da kuyanga fa'addabaha fa'ahsana ta'dibaha ya ladabtar da ita ya tarbiyantar da ita kuma ya kyautata tarbiyarta thumma ataqaha wa tazawwajaha sanan ya yautar da ita ya aure ta wannan iya da lada biyu wa rajulun min ahli alkitabi amana bi kitabihi da mutumin da ya zamanto na daga cikin ahlul kitab kuma ya imani da littafin shi wa amana bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya saki halauyi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ma ana ba shi lada guda biyu wa abdun ahsana ibadatallahi kuma da bawan da ya kyautata bauta Allah wa nasaha sayyidahu kuma ya rike amana ga ya rike amana mai gidan shi bi ta amana shi bai mai adalci wannan kuma hadisi ingantacce ne Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin Kitab al-Ilm babu ta'limur rajul amatai amatahu wa ahli haka imamu muslim ya fitar da shi a cikin babu wujubul imani bi risalati muhammadin sallallahu alaihi wasallam da sauran malamai ina ga muna iya tsayawa akan wannan gaba sura aya guda fada Allah madaukaki da yace wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'a suna ture mumunan abu da kyakkyawa yadra'u bis sayyi'ati al hasana kamar kace yadra'una yadra'una al as-sayyi'ata bil hasana kinan suna ture mumunan abu da da kyakkyawa Abdullahi dan Abbas wanda ya dala ta kara tabbata a gare shi ce yadfa'una bi shahadati an la ilaha illa Allah ash-shirka suna ture shaidawa da cewa babu abin yawa bauta da gaskiya sai Allah ya suna ture shi da shirka suna ture shirka da kalma ta la ilaha illallah qala muqatil yadfa'una ma sami'u min al'adha min ash-shatm min al-mushrikin suna ture na abin da suka ji na tutaswa da zagi daga mushrikai bisafhi wal afu da kauda kai da rangwame wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma sun kasance suna cesuwa na daga abin da muka arzuta su fi ta'ati abiyayya ga Allah madaukaki sai mu tashi wa idza sami'u lagwa insha Allah ta'ala subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik